بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم kamar yadda aka yi da mutanen makka dai waɗanda aka ce wanda Allah ya ga dama zai ba su tuba su zan musulmi haka nan ma da mutanen hunayin id mutanen tsaif mutanen hawazin mutanen autas ubangiji yake musu wannan alkawari na ce bayan wannan abu duka sun mai tubu Allah min ba da zalika alamun isha ubangiji in ya ga dama sai ya mai da waɗansu daga cikin su musulmi su manyan kafirai din nan su yayin hisnin su akramun habisin da sauran mutanen da aka yi wannan abu da su in Allah ya ga dama sai ya mai da su musulmi bayan nan in ya ga dama wallahi Allah gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai tausayi ne
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد آمهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم yana daga cikin umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Aliyu ya zo ya karanta wa mutane a wurin tarwiya da filin arfa da wajen mina da kuma dukkan masaukayyan alhazai zai bi su ya ta gaggaya musu irin waɗannan abubuwa daga bana kafiri ba zai ƙara shigowa makka ba balle ya kusa da masallaci mai alhurma balle ya zo haji kafiri ba zai zo haji ba daga bana sannan ba za a ƙara yin ɗawafi tsirara ba domin zamanin da in za su yi ɗawafi sai su tuɓe tufafin su ajiye waje ɗaya wai ba za su yi ɗawafi a cikin tufafin da suka sabi Allah da su ba suna yin ɗawafi tsirara wasu daga cikinsu to daga yau banda banda ɗawafi tsirara banda kafiri ya zo haji banda kafiri ya zo kusa da masallaci ko wanda yake da dukkan alƙawura an riga an gama magana alƙawuransa يا أيها الذين آمنوا ياكم من كفني إنما المشركون نجس سو أرنا مطافا سو نجساني فلا يقرب المسجد الحرام بعد آمهم هذا daga wannan shekara ta tara to ba za a yarda su kusaci masallacin nan mai alhurma ba daga wannan shekara ta tara wato bayan hijira da shekara tara kenan aka saukar da wannan aya ta hana mushrikai kusatan masallaci mai alhurma da kuma zuwa haji zuwa haji ya gama dukkan kafiri ba zai je haji ba tun daga wannan shekara kowane irin kafiri ne ko arne ne mai boton gunki kamar yadda ya zo a nan ko ba yahude ne ko ba nasare ne kowa dai in ba musulmi ba wanda zai je haji daga bana daga wannan shekara ta tara fala ya dawo musulmi ba da amin haza to wannan hukunci malamai sun ta maganganu a kai shin kada su zo makka su yi haji su yi umra ne aka hana daga bana amma yana yiwuwa su shigo makka ko kuma a gaba ɗaya kafiri ba zai zo makka ba ko ko a sai mushriki kadai shi aka hana shi amma sauran yahuda nasara masu littafi yake qur'ani bai kiransu mushrikai yana kiransu ahlul kitabi ne ko ko su kadai aka hana su mushrikan kuma masallacin makka kadai aka hana ko ko kowane masallacin duniya na musulmi to yadda dai malamai ko waɗanne sun faɗi nasu abinda suka fahimta cikin wannan aya mutanen madina suka ce dukkan kafiri gaba ɗaya fahimtar mu ba zai ƙara zuwa makka ba ba zai kusaci masallacin alhumma ba sawa'un shi kafirin yana da littafi kamar bai hude da banasare ko kuma mai arne din mushriki din kuma amma masallacin makka kadai waɗansu malamai ko suka ce ai ma ba masallacin makka kadai ba dukkan masallacin musulmi banda kafiri ya shiga to amma wannan ba ta da ƙarfi domin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi baki wanda ba su musulunta ba a masallacinsa yake saukar da su idan yayi baki waɗanda ba musulmi ba kamar sauran baki ne a masallacinsa yake saukar da su to ashe kenan banda masallaci mai alhurma na makka kadai kenan tun daga masallacin manzon Allah ma kafirai sun shiga kuma an ɗaure su mama kafiri ne manzo Allah ya sa an daure shi a masallaci cikin masallaci yana kafiri to wannan duka hujjoji ne kuma aka ce wanda suka ce dukkan masallatai ya din ma suka ce amma fa illar ruwa ta kama ya zama ba wanda iya gini sai kafiran to za su zo su iya su gini ba wanda iya daura lantarki sai su za su zo su daura ba wanda iya daura lasfika sai su za su zo su daura abin da ya kama ya zama sai su kaɗai suka iya ba musulmin da ya iya za a yarje musu zo su yi in ba masallacin makka ba a sauran masallatayya har ma aka ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ko musulmi in yana da janaba kar ya shiga masallaci banda mai haila banda mai janaba ba sa shiga masallaci annabi ya hana to ya za a bar kafiri wanda yake ba rabuwa da janaba a jikinsa ya shiga masallaci aka ce to shi kafirin kan ko yanzu ya taso daga kan matarsa in aiki ya kama ya shiga cikin masallacin ya aiki ai abin da yake jikinsa ya fi janaba muni an bari ya shiga da shi shine kafiri to wannan shine inda aka tsaya kafiri baya zuwa masallacin makka mai alhurma idan ya ɓuya ba a gane ba ya shiga makka har ya fito ba a gane ba shikenan ba komi idan ya shiga ya zauna a wurin akan shi musulmi ne amma kafiri ne sai ya mutu aka binne shi a wurin daga ba sai labari ya samu musulmi cewa wannan mutum fa kafiri ne to sai a je a tono shi ko da kasusuwansa ne suka saura sai a tono kasusuwan a ɗebe su a fidda su daga cikin hurumin makka a je a ƙona kasusuwan a wani wuri inna wal mushriku najasun fala yaqrabu al masjid al harama ba za su kusashi wannan masallaci mai alhuma ba ba da amin haza daga wannan shekara ta tara ta hijira وإن خفتم أيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم to sai shaidan ya rika zuga musulmi suna ce ai shikenan mu ga ai an rufe mu dama suke kawo abinci mu auna garin nan babu noma ba sai ba sayarwa ar nan ne masu kawo abinci a auna a wajen su to ya za a yi kenan an hana su zuwa sai Allah ya ce in khiftum ailatan in kuka ji tsoron talauci fasawfa yughnikum Allah min fadli da sannu Allah zai wadatar da ku min fadlihi daga falalasta in sha'a in ya ga dama wannan shine yasa cika wannan alkawari a zamanin manzon Allah ko zamanin sahabbai shi yasa aka sa haraji akan waɗanda ba musulmi ba suna biyan haraji yana wadatar da mutanen makka kuma an sa mutane da yawa Allah ya sa sun musulunta mutane dukkan jaziratul arab sun zama musulmi da makwabtansu su sun isan musu za su kawo saye da sayarwa a makka ba sai lalle sai kafirai sun zo ba kuma har ƙarshen zamanin nan saboda cikata wannan alkawari na Allah ubangiji ya sa dukkan wurin da yake kusa da makka shi ke da fetur a duniya saboda wannan alkawari daga makka da kewayen makka munan ma a wata ƙasa wato muna kusa da makka ne in waɗansu sun taso daga waɗansu ƙasashe za su je makka in sun zo najeriya suna ganin kamar sun yanke zango mai yawa saboda haka har mu ma nan ƙasar muka samu fetur duk wurin da yake makwabtaka da makka shi ke da fetur a duniya saboda wannan fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi in sha'a dinna in kuka ji talauci in kuka ji tsoron talaucin hana kafirai zuwa kasar ku ba komai da sannu Allah zai wadatar da ku daga wata falalasta in sha'a in ya ga dama gashi ya ga dama ya wadatar da su da man fetur inna Allah sani Allah alimun masani ne hakimun guni ne a cikin duk abin da ya shar'anta قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما ولا حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية آه آه من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
وإذ خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أتم بايا katil mushrikina kafatan kama yuqatilukum kafa wato hukunci kamar ya shafi arnan makka ne yanzu kuma an kawo wata aya wanda za ta faɗi hukuncin su yahudu da nasara masu warware alkawari su ma shine ubangiji yace qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ku yaƙi waɗannan da ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar lahira ba ولا يهرمون ما حرم الله ورسوله بس حرمت أبن الله يهرمت هذا النبي محمد يهرمت صلى الله عليه وسلم آه يهود نصارى سنة دعوة سن إيماني دا الله سن إيماني دا رانا اللاهرة أما أبنجي ياتي أي duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira to lalle ne ya yi imani da alkur'ani duk wanda bai imani da alkur'ani ba ƙarya yake yi bai imani da Allah ba bai imani da la- da ranar lahira ba wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummul qura wa man hawlaha wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wannan littafi duk mutumin da yake dawon ya yi imani da Allah da ranar lahira to lalle ya yi imani da wannan littafi amma in mutum bai ta- bai imani da alqur'ani ba to ƙarya yake yi yana yin wani abu ne dai wanda zai hana a ce masa bai da addini da ya yi imani da Allah da ranar lahira da ba abin da zai hana ya imani da wannan wannan littafi qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba su haramta abin da Allah ya haramta musu ba da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haramta domin dukkan addinai sun haramta riba amma yahudu ba su daina cin riba ba bai ma naqdi mithaqahum la'annahum وأكلهم الربا وقنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل duk waɗannan abubuwa ne wanda aka haramta amma suna nan suna yin su wanda Allah ya haramta a suna cin alade haramun ne suna shan giya haramun ne duk ba su haramta waɗannan abubuwa ba amma sun ce suna da addini Wa- a, wala yadi- wala yadinuna dinal haqqi ko ba su yi addinin na gaskiya ba don mai addinin gaskiya baya nuna wani mutum ya ce wannan ɗan Allah ne mai addinin gaskiya baya nuna wani ya ce shi Allah na uku ne wa Allah ga Allah ga wata Allah ga wani Allah mai addinin gaskiya baya faɗin Allah uku ne Allah ɗaya tak ya ishe shi mai addinin gaskiya wala ya dinuna dinal haqqi min allazina utul kitaba daga cikin waɗannan yahudawa da nasara nake muku magana ƙatilun lazina ƙatilu ku yaƙi waɗannan mutane masu da'awar suna da littafi wanda suka karya alkawari wala dina dinan haƙƙi ba su ba sa yin addini na gaskiya ba za ku daina yaƙansu ba hatta yudul jizyata an yadin wa hum saghirun sai dai in sun ce to babu yaƙi tsakaninku da su ba za su ko musulunta ba to amma za su ba da jizya to in sun ba da jizya to sun ɗauki ɗaya kenan daga cikin igiyoyi guda biyu illa bi hablin minan lahi wa hablin minan nasi dama za a kira mutane ne masu littafi a ce musu ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana bainakum Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an wala takhidha ba'duna ba'dhan rababa min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun ya ku masu littafi ku tattaro ku taho abin ai ba sabon abu bane abin da kuka sani ne ku zo mu bauta wa Allah shi kadai kar mu hada masa komi abin da kuka sani shine ai ba wani sabon abu bane idan sun yarda shi kenan in ba su yarda ku ce to shi kenan tunda ba ku yarda ba to sai ku zo mu san yadda za mu mu dai muna nan kan musuluncin mu sai a rubuta yarjejeniya na zaman lafiya su rika biyan kuɗin jizya kamar dinari hudu a shekara ko dirhami arba'in a shekara ko kuma yadda aka daidaita yadda sarkin musulmi ya sa musu duka to wannan kuɗi za a biya banda mace banda yaro karami banda tsoho banda marar lafiya kuma yakin da aka ambatan nan kullum banda mace annabi yana yin wasiya wa masu tafiya jihadi banda mace kada ku kashe ta banda yaro banda tsoho banda wanda ya shiga wani wani abu yace ya shiga wani wuri yana ibada ko cikin cocinsa ko cikin sauma'arsa kar ku taba su to duk wannan haka hukuncin yake amma in an je yaƙi aka tadda mace tana ɗaukan makami ita ma tana yaƙi to kashe ta za a yi haka yaron ma in an koya masa yaƙi yana yi shi ma za a kashe shi hatta yudul jizyata ba za a sake su ba sai sun yi alkawarin ba da jizya in dai sun so a rubuta alkawarin zaman lafiya a rubuta yarjejeniyoyi daga yau za mu bar ku ba za ku sake sabanta ginin masallacin ibadar ku ba kuma ba za ku sa tufafi irin na musulmi ba kuma ba za ku faro matan musulmi ba a rubuta yajejjeniyoyi dai na zaman lafiya in baƙonmu ya zo wurin ku za ku saukar da shi kwana uku in baƙonku ya zo wurin mu ma za mu saukar da shi kwana uku ba za ku taimaki maƙiyanmu a kanmu ba ba za mu taimaki maƙiyanku a kanku ba a rubuta waɗannan irin yarjejjeniyoyi to sai a rubuta musu jizya su riƙa bayarwa saboda aikin hukuma wannan kuɗin da ake karɓa wajensu da su ne za a yi za a kiyaye ƙasa wadda suke ciki duk abubuwa na zaman lafiya da waɗannan kuɗin ne za a yi don ba a karɓansu wajen musulmi sai dai in an nemi kuɗi an rasa babu kafiran da za su biya jizya ɗin duk an zama musulmi ba wanda za su biya jizya kuma zakkoki da ake karɓa in an raba mutane sauran ba zai isa sojojin musulmi ba ba zai isa sayan makami ba to sai a dubi attajiran ƙasa sai a dubi yadda zai daidai sai a yanka musu ko kowane mutum a kasu dukiyarsa kashi biyar ya ba da kashi ɗaya ko kashi hudu ya ba da kashi ɗaya ko ko nawa daidai yadda aka gani shine zai isan ma sojojin ƙasa domin idan ka hana wannan kuɗin gobe da kai da matanka da kuɗin duk sun zama na waɗansu mutane tun da sojojinku ba su da makami saboda haka ne dole a yanka waɗannan kuɗi ku biya don a ciyar da sojoji a sayi makami a kiyaye ku ku da addininku da matanku da 'ya'yanku da mutuncinku da dukiyarku duka a kiyaye muku da wannan kuɗi wanda za a biya sojoji masu kulawa da lafiyar ƙasa. to waɗannan in an rasa yadda za a karɓi haraji a wurin kowa to wurin waɗannan ne za a karɓe su wato ushura da ake karɓa na wajen baƙi masu shigo da kaya ya kasa biyan bukata zakkoki da gado na waɗanda ba su da abin gado ya kasa biyan bukata to sai ranka musulmi dole su biya wannan harajin da za a tafiyar da ƙasa masu kuɗi suna ce Allah ya isa an mana zalunci Allah ya isa an mana zalunci ko kaɗan ba za a rubuta an yi zalunci ba domin in ba a yi haka ɗin ba tsakanin gobe da jibi da kai da gidanka da matanka da yayanka duk kun zama kayan waɗansu mutane sun zo sun kwace ƙasar saboda haka dole a yi irtikab a kafin darar raini dama musulunci haka yake yana da wani mataki ana kiransa irtikabu a kafin darar raini wato abin da ya zamo ba shine wanda aka saba shine al'ada ba ya zama kamar yadda ake cewa dokar ta ɓaci kamar mutum an tsare shi a cikin ɗaki shine misalin irtika ba kafa dirrayin din yana cikin ɗaki yana so ya fita ɗakin yana da ƙofa guda biyu ko ɗan zaki ya buɗe baki yana jiran ka ka biyo ta wurin kofa ta biyu kuma maciji ya buɗe bakinsa yana jiran ka kai ma ka biyo ta wurin ka gani ba wata ƙofa sai ƙofofi guda biyun nan duk ƙofofin sharri ne to sai ka dubi mafi sauƙin sharri ka bi ta wurin in dai ɗakin yana da katiba ka ɗauki katiba ka jefa akan maciji sai ka wuce amma wajen zaki ba zai yiwu ba saboda kullum musulunci yana duban gajeren danga mafi sauƙin ƙetara a bi ta wurin hatta yudul jizya ta ayyadin wa musagirun su biya kuɗin nan kuma hannu da hannu ba wani za su aiko ya biya ba kuma a nuna musu ba kuɗin ake bukata ba su zan musulmi ake bukata saboda ko da wulakanci ma a yi musu wajen karɓan kuɗin don su gane dai ba kuɗin ake so yasa aka yanka musu kuɗi ba karɓan kuɗin ya zama dole musuluncinsu ake so su musulunta su zama 'yan uwa kamar kowa da kowa ake so
وقالت اليهود زير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يوفكون فقالت اليهود زير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفكون ubangiji ya ce abin da yasa nace muku wala yadinu na dinal haqqi yahudawa sun ce uzair dan Allah ne to mai cewa Allah yana da ina ga addinin gaskiya Allah ba shi da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nasara sun ce almasihu dan Allah ne to wanda yake Allah yana da ina yake da addinin gaskiya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai aihu ba ba aife shi ba ba shi da farko ba shi da ƙarshe ya yi adam ba uwa ba uba ya yi hawa'u da uba da uba babu uwa sannan isa namiji ne mai uwa ba shi da uba kamar yadda hawa'u ta mata ce tana da uba ba ta da uwa an samu abokan laftu kenan ga namiji wanda ba shi da uba ga ta mata wanda ba ta da uwa ga kuma mutumin da aka yi shi ba uwa ba uba Adam kenan ga mu wanda aka yi mu da uwa da uba mu biyun nan da wanda ba da uwa ba da uba da wanda yake da uwa da uba kaga laftu kenan wadda take tana da uba ba ta da uwa da wanda yake yana da uwa ba shi da uba kaga an samu laftu kenan wa min kulli shay'in kharajna zawjayn Allah ya kowane abu biyu biyu shi kadai ne shi daya subhanahu wa ta'ala a uzairu daga cikin bani isra'ila lokacin da suka gamu da buktu nasar ya halaka su ya kakkashe su ya rushe baitul maqdisi uzairu ya zo ya kallaci wurin ya ce oh an ne yuhi hadhihi Allah ba da mautiha wannan wuri yaya Allah zai raye wurin ne ya sake dawowa ya zama gari shikenan yana kan jakinsa sai Allah ya matar da shi a wurin shekara ɗari ya matar da jakinsa ya mutu a wurin shekara ɗari to guzurinsa na abinci da abin sha yana zaune bai rube ba shekara ɗari to sai Allah ya tashe shi da Allah ya tashe shi sai ya ce to bari nuna maka yadda yaushe ka zo nan ne ce ko jiya ko shekaran jiya ko jiya ne ko shekaran jiya ne ashe bai sani ba shekara ɗari ne to to bari mu nuna maka yadda muke raya jakinka sai aka tada kasusuwa aka hau da tsaikon jaki yana gani aka lafta nama aka sa fatan jaki jaki ta yana ho yana kukansa ya gani kenan yadda Allah kira ya matattu sannan ya ga ruwan shansa bai rube ba tin nasa bai rube ba to daga wannan lokaci lokacin da aka yi haka yana da shekara arba'in ne yanzu an ya taso yanzu mayar shekara arba'in din ne to yana da ɗansa da lokacin da ya bar ɗan ɗan shekaransa ashirin ne to yanzu da ya koma sai ɗansa ya zama mai shekara ɗari da ashirin shi ko mai shekara arba'in shi uban ko aka nemi yadda za a yi babu babu a taura a hannun bani isra'ila duk kafirin nan ya halakar shi buk babu to sai ya roƙi allah allah ya sa masa a taura a zuciyarsa yace jama'a ku zo ga attaura nan ku zo ku rubuta su ya ba da shifta aka rubuta attaura sannan aka faɗi akwai wani wurin da attaura take bunne a tono a gwada a gani sai aka bun aka tono aka gwada da wanda ya rubuta da ka da wanda aka ɗauko da aka daidai ta zama wadda take bunne wanda ita kaɗai ta saura to sai yahudawa suka kai ai sha'anin uzairun nan kam ai ba sha'anin irin na dan adam bane shi dan Allah ne a'udhu billahi to dalilin da yasa suka ce suka faɗi wannan mummunar magana game da uzairu su kuma nasara sun ga isa yana raya matattu ba shi da uba suka ce wai dan Allah ne a'udhu billahi ai an tambaye shi lokacin da uwarsa ta aife shi ta yi kuka ta kyale ta ni mitu qabla hadha wa kuntu nisiyan mansiya wannan bakar rana ina ma da na mutu tun ranar nan bata zo ba ni ina ƙyar liman ban yi aure ba ba na lalata a ce na aihu me zan gaya wa jama'a ba gara mutu ba Allah ya ce a gaya mata kar ta ɓata rai abinda ta samu abin bakin ciki ba ne fakuli washrabi wa qarri aina ki ci abinci ki sha ruwa ki kwantar da hankalinki abun murna ne kika samu ba abun bakin ciki bane duk wanda ya miki magana karki amsa ka quli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya duk wanda ya magana bana amsawa in sun yi magana ki nuna bakin ki yana rufe ne ba ki magana in sun ce menene ki ce ki nuna dan ki ce a tambaye shi shi a tambaye shi suka ce kai banu kalli man kana fil mahdi sabiya yau za mu yi magana da jinjirin da aka fara yanzu nan me zai gaya mana sai ya amsa shi shi shi annabi isa annabin allah yace inni abdullahi magana sa ta farko kenan inni abdullahi ni bawan allah ne bai ce inni ibnullahi ba inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya allah ya bani littafi ni bawan Allah ne Allah ya ba ni littafi saura shekara talatin za ku ga littafin da idonku kuma Allah ya mai da ni manzo mai annabci mai manzanci a ta yanki da wajen mubarakan aina ma kuntu wa uzani bis salatu wal zakatu wa yayi ta maganganu ran da aka haife shi alaihi salam saboda haka Isa ba Uzairu ba dan Allah bane Isa ba dan Allah bane Uzairu yadda aka haife aka haifi kowa haka aka haife shi yana da uwa yana da uba isa kuma wata aya ce ta Allah yadda aka yi annabi adam ba uwa ba uba da kalmar kun fa yakunu aka yi hawa'u da haƙarƙarin namiji da kalmar kun fa yakunu haka shi ma aka fito da shi daga cikin mace da kalmar kun fa yakunu saboda haka ne qur'ani yake kiransa kalmar Allah shi kalma ne daga Allah da kun fa yakunu aka aife shi kalma ne daga Allah shi sirna isa alaihi salam ai kowace mace in ta yi ciki ba mijinta ne yake shiga cikin cikin ya kera jinjiri ya sa masa rai ba shi abin da ya iya kawai shi ya iya in Allah ya ga dama ya mai da wannan abin ya zama mutum ya kera shi ruwan mani ya zauna kwana arba'in bayan kwana arba'in a toya shi ya zama gudan jini kwana arba'in arba'in biyu kenan bayan gudan jini a sake toya shi arba'in domin an tsare ma'aifa ba ta zubar da haila hailan yana komawa cikin wannan abin da aka shirya zai zama mutum ɗin nan ne haila ba zai fito ba to arba'in na uku ya zama nama arba'in na hudu sai a shirya shi a yi masa rafta na ɗan adam ga alaman ƙashin baya kashin wuya kai hannaye ƙafafu a yi masa rafta bayan kwana arba'in a sake lafta masa nama bayan kwana arba'in a shiryo masa komai da komai abin da yake bukata wurin da ake so a huda an huda wurin da ake so a fe a fasa an fasa ko menene an yi an gama sannan kwana arba'in a shiryo masa fitowa shine arba'in sau bakwai arba'in sau bakwai shine wata tara da kwana goma warkar kalan linsana min sulalatin min din ثم جعلناه نطفة في قرير مكين ثم خرجنا النطفة علقة فخرجنا علقة مضغة فخرجنا المضغة إزاما فكسونا الإزام لهما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين yadda ake dan adam kenan idan Allah ya zan uba sai da ba sai alif da ɗari tara da tis'in da bakwai da suka wuce ne zai ɗansa ɗan guda ɗaya tak ɗan nasa guda ɗaya tak shi ma makiyansa yahuda su kashe masa shi bayan shekara talatin da uku kuma shi kenan ba zai sake yin wani ba ai ko sarkin duniya ɗa ɗaya ba zai ishe shi ba tunda yake shi yana da bukata balle Allah inda yana da bukata ai da ƴaƴansa ba ɗaya zai yi ba ba kuma kwanan nan ne kawai shekara dubu biyu da suka wuce ba wani abu ne zai ɗa ba da ya yi tuntuni a'a Allah ba shi da ɗa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون su Yahudu da Nasara ba Allah suke bautawa ba ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam sun riki manyan malamansu na Yahudu ahbar wato Hibru na Yahudu shine babban malami wanda ake komawa gare shi wajen ilimi jam'insa ahbar ruhuban malami wanda yake an san shi da yin ibada to wasu malamai sun kasa abin kashi biyu a nan cewa hibru na yahudu ne ahbar kenan rahibu na nasara ne su ne masu shiga ɗaki su zauna ba sa yin aure saboda ibada sai dai in wata mace ta yi laifi a kai ta a yi mata gafara amma ba sa aure saboda tsarkakansu manyansu to su waɗannan su ne manyansu wanda suke suka mai da su kamar duk abin da suka faɗi shine Allah ya faɗi abin da Allah yake faɗi daban abin da suke bada umarni daban sun mai da su allolinsu ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi sun mai da su sune allolin sun bar Allah wal masiha ibn maryam sun mai da annabi Isa allansu saboda haka ne aka ce ba addinin gaskiya ne ba wanda ya mai da wani Allah ba addinin gaskiya yake yi ba Allah shi kadai shi ne Allah Adiyu ibn Hatim wani Kirista a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanwarsa ta zo ta musulunta ta je ta same shi ta ce don Allah ka je kai ma ka karbi wannan addini na musulunci ta sifanta masa sifofin kirki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyawawan halayensa da mutuncinsa sai ya zo da cross ɗinsu a wuya sai aka yi sa'a ko da manzo Allah yana karatun wannan wuri ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sai yace ya ya, ya Muhammadu ai ba malaman mu ne allolin mu ba Allah shine Allah mu yace to ai malaman ku suna halatta muku haramun suna haramta muku halal kuma ku bi su ku yarda yace wannan kam akwai ito ai shine Allah shi kadai yake nuna wannan abu haramun ne ya nuna wannan abu halal ne ittakhadhu ahbarahum arbabam ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunya wal masih ibn maryam wa ma umiru ba umurce su da yin haka ba abinda aka umurce su da shi illa li abudu ilahan wahidan su bauta Allah guda daya la ilaha illahu babu wani Allah sai shi shi kadai ba shi da da ba shi da abokin tarayya ba shi da mataimaki wa ilahu kuma ilahu wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim shi kadai ne aka yi umarni a bauta masa ba a yadda a hada masa komi ba komi bawan Allah ne subhanahu amma shirkun duk abubuwan da suke tara masa ya tsarkaka gabarin wannan waɗannan abubuwa da suke jingina masa cewa mala'iku ‘ya'yansa ne, Uzairu ɗansa ne, Isa ɗansa ne, a Isa Allah ne na uku, duk Allah ya wadata gabarin waɗannan ya koru gabarin su shi kaɗai ne ba yi da wani abokin tarayya ba shi da ɗa.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون da Yahudawan da suka gane gaskiya suka ki sallama maka su bi addinin ka sun san lalle shi kadai ne addinin gaskiya a yau da nasaran da suka ki bin ka suka ki sallama maka su bi littafin ka su bi addinin ka sun riga sun tabbatar shi kadai ne addinin gaskiya a yau da arna masu bautan gunki da suka ki bin ka su bar bautan iyayensu bautan dodannin iyayensu da kakanninsu bi ka sun san addinin ka gaskiya ne duk abubuwan da suke fitowa da shi din nan an san daga Allah yake babu abin da yana su su bi ka sai dai kiyayya da hasada da bin abin da aka saba da shi kada a rabu da abubuwan da aka saba da su kamar abubuwan da aka lissafo musulmi can baya ulin kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtuha wa tijaratun takshawna kasadaha masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasuli wato kada su rabu da iyayensu da ƴaƴansu da matansu da danginsu da jama'arsu da ƴan uwansu da dukiyoyinsu da saye da sayarwansu da mulkinsu da siyasarsu wannan da gidajensu masu kyau to su ne kawai suka hana su bi ka amma sun sa abin da ka zo da shi gaskiya ne to wannan abu kamar yuriduna an yunfi nurallahi bi afahim ne kamar suna so ne kenan su hure rana don ta daina yin haske ko su hure wata ya daina yin haske da bakinsu ai ko lantarki don mutum ya hure shi da baki ba zai mutu ba sai dai an nuna masa ta wajen inda ake kashewa ya kashe ba amma don dan da baki ka hure kwan lantarki ba zai mutu ba balle addinin musulunci to suna so ne wai su hure wannan addini su matar da shi saboda haka suka ta kokarin kashe ka a makka Allah bai ba su dama ba sannan ka koma madina suka yi ta binka Allah bai ba su dama ba su kuma kafirai suka yi ta gayya rumawa ne duk suka yi ta gayya Allah dai bai ba su dama ba Allah ba zai biya bukatunsu ba yuriduna suna son ne an yurti nuran layi su shafi hasken Allah bi afayim su bushe hasken Allah bi afayim wa ya balla Allah ya ki musu yadda suke so Allah ba zai musu yadda suke so ba illa an yutimma nura sai Allah ya cika wannan al'amari na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama addininsa sai ya gama duk duniyar nan gabaki ɗaya sallallahu alaihi sallama duk irin makircinsu da ƙiyayyarsu da sharrinsu Allah sai ya cika addininka ya gama duk duniya ya rasulallahi wa ya ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafiruna ko da yahudu da nasara sun ƙi to sai Allah ya yi wannan duk wanda yake da tsawon kwana sai ya gani gashi ma Allah ya bayyana wasu abubuwa wanda saboda su taimaka cikin isar da aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga fitowar wannan karni da muke ciki wato tun daga alif da ɗari tara daidai aka yi ta samun abubuwa wanda suke taimakawa wajen haɗin haɗa musulunci ya gama duniya misalin shekaran alif da ɗari tara ne aka fara ganin ɗan adam ya yi wani abu shi jirgin sama ya hau sama daga nan aka yi ta ci gaba aka yi ta samun motoci aka yi ta samun waya aka yi ta samun abubuwa masu sadarwa don dai addinin maza maza ya gama duniya kuma aka kallafawa maƙiyan addinin yadda aka hori shaidanu su yi wa annabi sulaimanu aiki haka aka hori shaidanun yahudu da nasara da sauran arnan duniya su yi wannan musulunci aiki don addinin ya haɗa duniya gaba ɗaya in sun ta san mai yin aikin rushe musuluncin aikin nasu ya taimaka musulunci suka rarraba ƙasa suka mai da ita tasu sannan suka raba musulmi da makarantun musulunci suka kafa makarantunsu suka kawo irin karatunsu wannan abin sai ya zama ta wani wuri ya cuci musulunci ta wani wuri ya taimaki musulunci da yake duniya ta haɗu idan musulmi ya yi tafiya ya je wata ƙasa ko makka wajen taron musulmi da musulmi kenan ko wata ƙasa in ka iya bakuna guda biyu shi kenan kai ba bako bane in ka iya ingilishi ko ka iya faransa shi kenan za ka zama abokan magana da cikin musulmi yan uwanka kaga da da ba wannan makarantun da suke nufin don su rushe musulunci suka wannan makarantun ba da wannan bakunan ba za a same su har su bautawa bakin larabci ba duk wannan guda biyu an an watsa su a duniya ne don su zama leburori masu bautawa larabci daga cikin za a ɗauki littattafan larabci a yi tarjama yadda wani ba zai iya gane ba sai an yi tarjama din ko ba komai da an rage masa hanya ya samu yadda zai fahimci wani abu wanda ya kasa fahimta ya je wajen masu shi su su warware masa yuriduna suna son an yurfi nurallahi su shafe hasken Allah shine addini bi afwahim da busawarsu da baki wa ya balla Allah yaki illa an yutimma nurahu sai dai ya cika wannan haske nasa na addinin musulunci walau kariyar kafirun ko da kafirai sun ki masu littafi kenan هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله إن وند يأيكوك وند لا إله إلا هو babu wani sarki sai shi din nan huwa allazi arsala rasulahu bil huda shine ya aiko manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shiriya inna hadha al qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wannan littafi shine littafin shiriya wanda Allah ya bashi bil huda wa dinil haqqi da addini na gaskiya wanda ba a hada wa Allah komai a cikinsa kuma ba a cewa wani abu ya zama dan Allah addinin gaskiya kenan ودين الحق ليظهره دون الله يدوكك ونن الديني نا إسلام على الدين كله أكن دكان أبو وند متاني سكي كرنس الديني إن الدين عند الله الإسلام الدين دا أورين الله مسلمتي أما duk abubuwan da mutane suke kiransa addini to sai Allah ya ɗaukaka musulunci ya hau doron abin abin ya koma ƙasa ƙi da so tunda yake addinin islam yana hannun Allah ne su wanda ba musulmi ba suna da san musulunci wata siyasa ce rashin kokari ne yasa ba a shafe ba domin kowace siyasa komi karfinta dare ɗaya wata siyasa wadda tafi da karfi ta zo sai ta shafe ta dare ɗaya to su suna tsammanin wannan musulunci siyasa ce ta laraba siyasar annabi muhammadu ne in sun yi kokari za su iya shafewa su wahala su wahala su wahala sai su duba su ga sun ƙara wa musuluncin karfi ne ba su rage masa komi ba saboda haka ko sun ƙi ko sun so huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine ya aiko wannan babban manzo nasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bil huda da alqur'ani wa bil huda wa dinil haqqi da addinin gaskiya li yuzhirahu don ya dora wannan addini ala addini kullihi akan dukkan abin da mutane suke kiransa addini walau karihal mushrikuna koda arna masu bautan dodo sun ki ko sun ki ko sun so haka arnan da suka ce ba su da Allah يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأهل والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ya ayyuhal ladina amanu ya ku muminai ubangiji na kiran mu da wannan irin suna a zaman madina yake kiran mutane da irin wannan suna a zaman makka ya ayyuhan nasu yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku muminai kada waɗannan yahudu da nasara su yaudare ku cewa tana da malamai masu tsoron Allah masu ilimi a'a إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل yawancin su malaman yahudu da malaman nasara din yawancin su la yakuluna amwalan nas bil batil sun zauna ne kuran don a tattaro musu kudin mutane su ci da ƙarya wai su ne shugabannin addini akwai kudin da ake yankawa kowane mabiyi ya kawo to irin waɗannan kudaden su ne ake tara waɗannan zaunannu waɗansu ma har sun mai da kansu ba sa aure saboda tsarkaka to su ake tara waɗannan irin kuɗaɗe da ya kuluna amwalan nasu bil batil suna cin kuɗin mutane da ƙarya ba da gaskiya ba saboda in an yi shawara an zo an ce wani wuri ya yi mana wuya ya kamata a canja mana wannan wuri ya zama kaza to sai manyan su taru su goge maganan Allah su sa maganan da mutane suke so a gurbin maganan Allah din kamun annabi Muhammad ya zo ma an caccanje abubuwan da yawa a cikin littattafan su la yakun zuwa cin amwalan nasu bil batili da ƙarya wa yasudduna an sabilillah suna hana mutane ko bin hanyar Allah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim da waɗannan masu ƙarya masu cin dukiyoyin mutane da ƙarya wai su shugabannin addini ne da waɗanda suka tara dukiya attajirai ba sa fidda zakka waɗannan kashi ukun nan duka fabashshirhum kai musu albishir bi azabin alim da azaba mai radadi to haka ba malaman yahudu da malaman nasara kadai ba malamai suna cewa haka malaman musulunci duk wanda ya zauna yana ci da ƙarya ya ewa mutane kulumbotai yana cin dukiyarsu to wannan shi ma ya shiga wancan hanya ya kamata malamai su zauna akan gaskiya in an kamu sadaka su karba in an kawo musu hadiya su karba in an kawo musu zakka su karba amma banda cin kuɗin mutane ta hanyar kulumbotai ta hanyar ƙarya ko kuma halatta haramu ko ku haramta halal duk dai an hana idan mutum ya yaka to ya bi hanyar waɗancan mutane kenan wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wanda suke koye kuɗi zinariya da azurfa wala yunfiquna ba sa ba da kuɗin fi sabilillah saboda Allah duk waɗannan mutane fa bashiru muka yi musu albishir da azabi nadim da azaba mai radadi yau annabi sallallahu alaihi wasallama yana da sahabbai iri iri sahabban nasu suna kama da annabawa waɗansu annabawa masu dukiya ne kamar annabi ibrahim da annabi shu'aibu da sauran irin waɗannan annabawa waɗansu annabawan ba su da dukiya kamar annabi isa kenan bai da ko ɗakin kwana shi daga bautan Allah dare da rana bai da wani abu da bautan Allah ko ɗakin da zai kwana bai taɓa ginawa ba ba shi da kuɗi ya fuskanci Allah kawai to haka sahabban manzon Allah ma suke a waɗansu suna da kuɗi da yawa su abubakar ne su abdurrahman ibn auf ne su usman ibn affan ne ga sunan dai masu zarrin bai kwana da kuɗi ba zai yadda kwana da kuɗi ba ba zai yadda ba kuma an tabbace haka aka yi masa wasiya to wata hana manzon Allah ya hango shi shi abu zarrin ya tare yace abu zarrin wani abu zai kare ka yace ya rasulullahi ina ce abin daga Allah zai zo ce daga Allah farfi bar shi ya zo ya rasu ba komi ya zo shi kenan da manzo Allah ya bar duniya aka zaɓi sai na Abubakar kana ya zo ya sallama aka ce wane ne Abubakar ne yake sallama ce ku ce bismillah ya iso iso ya gaisuwa mai maka murna to Allah Allah ya rika eh to abinda annabi yace zai same ka ina fatan kare same ka a zamani na ki amin sai na Abubakar ya shekara shekara biyu da wata uku ya rasu sai na Umar ya karbi aiki abu zar ya zai sallama wani ne abu zai ce a ce masa ya shigo da ya shigo ya yi gaisuwa sai na ce Allah ya sa abin da annabi ce abin zai same ka dinnan kare ya same ka a zamani ce amin ya shekara goma da wata shida sai na umaru da kwana goma sha uku ya bar duniya aka nada sai na usman da ya sallama aka ce wane ne aka ce abu zar ne ce to in kun gada haka ce masa iso sai ya iso da iso ya faɗi ya gaisuwa yace da ya kasa ce kai ne kake cewa kafi abubakar kafi umaru yace wallahi ban faɗa ba ka faɗa mana ce a ni ban faɗi dai na ce manzon Allah ya yi mini wasiya ya ce kada in yi bacci kullum sai na shafa'i da witiri kuma in rika yin azumi cikin kowane wata in samu kwanakin da zan yi azumi kamar kwana uku kuma ya ce mini kar in kwana da kuɗi wata kila wani makwabci na ya kwana da yunwa yace ta kai faɗa abubakar wannan ba sai ya faɗa maka kai ya faɗa maka ba sai ya faɗa maka kar kai wannan ƙarya ce wallahi ba zan masa ƙarya ba to wannan shine ra'ayin abu zarrin bai yadda a yi kuɗi ba shi nasa ra'ayi kaman wata sai kaman yadda annabi isa ba shi da kuɗi cikin annaba shi ko abu zarrin haka yadda baya son kuɗi yana karanta wannan aya kullum wallazina yaknizuna zabar fiddata wala yunfiquna fi zalika fabashiru bi zaman duk wanda ya tara kuɗi kai masa albishir zai zai shiga wuta duk wanda ya tara kuɗi a kira shi ai masa wa'azi ga masa na Usman ita ni dai haka an gaya min kuma haka ne ra'ayina sai sai na zuwa ya tambayi kan saboda labari ce shin ba mutum ya fitar da zakka na kuɗinsa kuma sauran sai a kona shi da su sai ka bai ta in mutum ya riga shi da zakka daga kuɗinsa shikenan sai ka kaɗan ba yahudiya yau shekaran malin har zaka ba da fatawa to sai abin yana mi ka san masu gwamnati ba sa san irin wannan in ba kuɗi yaushe Allah ya riga da wa'id duna mustadatun min quwwati wa min ribatil khayr mu shirya jihadi mu tanadi makami da dawaki da menene kuma ya ce idan mutum ya mutu ga yadda za a yi da gadon kuɗinsa abubuwa duk sun zo sun tabbatar ga wata magana kuma sabuwa irin ta suna yau masu yawo a daji kaga hukuma ba za ta daure irin wannan ba sai aka tura shi to tafi kai wa'azi gari kaza sai aka aika wajen hakimin garin idan ya zo kaji kaji ana so a binciki maganar ta ne ko ƙarya ce haka ko gaskiya ne ka aika masa da kuɗi masu yawa da yamma yaron da ka aika ya koma ya ce masa kuskure akai shi ne ya sauka sai aka sako kuɗi mai yawa haka cikin jaka aka da gashi kana bako a sarki ya ce a kawo maka kita na gode ban bayan cin abinci ce kai mini rai a ba wurin ka aka aike ni ba a ba wurin aka aike ni ba ni kuɗin su umarar musu ya ce a yaro aini ba na kwana da kuɗi haka muka yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam ba na kwana da kuɗi to ai baka bani ko ina mai zuwa halaka da ba abin da za ta yi maka gobe ka dawo in Allah ya zan samu kuɗi ka samu kuɗi ka zo ka kuɗin su ka mayar musu to sai wannan sarki ya rubuta wasiƙa ya aika sai na gano ga yadda muka samu magana ta tabbata yadda yake faɗin haka ne aqidarsa wannan shine a aqidar ta Abu Zarrin to abubuwan da suka faru sai na sai wanda aka lissafa masa abubuwa waɗanda suke a samari suka kishi saboda su wajen guda goma sha kan yana daga cikin su waɗannan abubuwa kowa da irin halinsa a yakan ce kowane mutum nakan yi magana da shi gwargwadon yadda halinsa yake sallallahu alaihi wasallam ai ya taɓa cewa annabi ya tura kina shi ma ya zama gwamna a wata ƙasa sai ta kai ai kai kan mu abokan zama ne da eh ba kai daidai da kai ba kai zauna mu zauna nan tare da kai wannan ba zai bai dace da kai ba يوم يوم يوم يليها في نير جهنم فتكل بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا كان كل انفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون لا اله wato an sha yin jayayya akan wannan abu sadakar uku sadakar bakwai sadakar arba'in haka sadakar guda ma ana yi an sha jayayya kyau abubuwan da malamai suka faɗi sai wanda suka ce ba kyau suka ce Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba ba umarni a yi ba sai suka ce ba kyau su kuma masu yi sun ce shin an yarda idan mutum an masa mutuwa yayi wa mamacinsa addu'a ko ba yarda ba an yarda to kamar yaushe ne kenan aka ce kullum kullum an yarda eh to wa yake banda uku banda bakwai banda arba'in haramun ne wa yake wa'ancan suka kama wa'annan hujja domin wanda yake abu kaza haramun ne shine ya kamata a bi shi ya nuna aya kan da yake halal ba ولا تقولوا هذا لازم تكون تكذبوا هذا حلال وهذا حرام لتكره الله الكذب واللي جاب كذا حرام شيء لا شيء lalle su daga ko yaushe za a yi ta ba sai an ware uku ko bakwai ko arba'in ba ta guda ba ko yaushe ana yin addu'a ana yin sadaka kuma in an ga wadansu suna yi kar a bata don an bata musu sai ba za ka samu hujjar da ta ka Allah mai gafara da ji dan Allah na so kai mata addu'a ba ta da ta ko da zaka nan Allah Allah ba ta lafiya dukkan mutanen ba sa lafiya Allah ba su lafiya dukkan mutanen masu neman bukata Allah ya musu bukata Allah lafiya da zaman lafiya Allah ya yi Allah ya yi Allah ya yi mutuncin mu Allah ya yi kadar mu Allah ya kare nasara Allah ya kare mu zauna lafiya Allah ya kare sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare ya yi mu ya kare da malamu da malamu Allah ya kare mu masu neman addu'a wurin mu Allah ya kare albarka annabi sallallahu alaihi wasallam